النار نصيب يا همة الشيخ اقضي لنا بهذا المحضر فلتضعفي بنظرة تأتي لنا بالزفر
حرف الباء
جاك قرشيني نعم هدى الله أقواما Ubangiji Allah ya shirya wasu jama'u daga cikin sahabbansa
وهزم أحزابا وهزم أحزابا برمية كفه Allah ya wargaza ta tarkiyar taron kafirai da jifan nan na hannunsa hunayin kuma ramaita ya ramaita walakin Allah harama sai da suka wargaje wa hazzama نعم ahzaba برمية كفه
فيا أدبا ya mamaki na wannan mu'jiza da takarimi na Allah da ya ga manzo Allah من رميه حين هزم na daga jifan nan da ya yi yayin da ainihin taron nan na kafirai ya wargaje هدى الله أقواما بنور خوارق ubangiji Allah ya shirya ci wasu jama'u da hasken nan na mu'jizozi nasa وبالسيف Ya يهدي البدر dalbadu wata kuma shine annabi Muhammadu yana shiryatar da من كان أجرم wanda duk ya kasance mai tsaurin kai wato da kafurci bisaifi da takobi wanda suka samu shirya wato daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a muminai in an kasa su kaso goma to kaso takwas haske ne na annabi sallallahu alaihi wasallama da kyawawan halayensa ya shigar da bayi duka addinin musulunci saura kaso biyu kaso ɗaya sun shiga ne da ganin mu'ujizozi da abubuwa na kece al'ada daga manzon Allah sai suka miƙa wuya ɗayan kuma sun ji tsoro sun ji takobi an je yaƙi sun miƙa wuya su ne suka haɗu cikin musulunci na'am يفيد علوما فائدات ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana fa'idantar da ilimai masu kwarara ga bayan Allah masu imani ومغنما da kuma maganimanta يبيد جيوشا للدلال yana أرمرما wato ainihin juyushan rundunoni na yaƙi aramraman masu yawa duka manzo yana halakar da su na'am فعم هداه العرض sai shirya manzon Allah ammal arda ya gamgame ƙasa كرها tilas an bi manzon Allah وطاعة wani gurin kuma sun bi shi ɗa'atan suna masu ɗa'a ba tare da tilastawa ba فعرب shehu ya ce kaga larabawa وعزم da bai bayi waɗanda ba larabawa ba Arshadal kulla.
manzo Allah ya shiryatar da dukkaninsu أمما gamgama su duka ma'aiki ya shiryatar da mu mun gode Allah ya ƙara annabi daraja
وحتى أتانا الدين hade ga shi addini ya zo mana na musulunci والعلم ilimi ma ya zo mana da والتقى tsoron Allah ولله شكر godiya ya tabbata ga Allah بالنبي muhattama محتمى godiya kuma abin lallaitawa ne bin nabi ga annabi muhammadu sallallahu alaihi shine wasu ɗatul uzma صلى الله عليه وسلم وقد صار فينا المسلمون hakika muna gode wa allah gashi a cikinmu musulmi sun kasance وعندنا أئمة علم a tare da mu ko a gare mu akwai sha jagorori na ilimi su ne manya-manyan malaman nan أمم.
masu mazhabobin nan su hudu ayyabatul arba'atul mujtahidina أمم.
maliku ko أمم. شوف.
yawwa abu hanifa sannan ahmadu bin hanbali sai imamu shafi'i a yi matu ilmin kenan أمم.
da kuma makamantarsu na da almajiransu أمم.
na'am صالحون تكرما waɗannan kuma bayan Allah ne salihai na ƙwarai Allah ya ba mu su ne takarruman dan girmamawa gare mu albarkacin manzo Allah Muhammadu وفينا وفينا رجال سابقون a cikinmu kuma akwai mazaje waɗanda suka rigaye mun ji shehu أمم.
manya girmamawa ne الله أكبر a cikin maganar soyayya da shauƙi da yabo to akwai wasu manya-manyan mazaje muna girmama su sun rigaye mu walfarolin mutakaddimi kaga ladabi kenan ana girmama duk wanne ya gabata shi ne ce a cikinsu akwai sabi gona tun daga su hassanu su abu su safiya su abdullahi dan rawaha manya-manyan mawaƙan nan na zamanin manzon Allah wanda suka zauna gaban ma'aiki har ka tattaho ka gaggaro zuwa manya-manyan sufaye na su shehu muhammadu daga dakaji su shehu ya haya sarsari ka taho ka zo dai har irin shehu abdurrahman al-burdi al-iraqi ka taho dai irin waɗannan manya-manyan bayan Allah mawaƙan annabi irin wato su shehu abdulgani annabilisi duk waɗannan sun rigaye mu muna girmama su muna gaishe su ka taho dai ka taho hasanin yusi da hasanin nawaji wayannan bayan allah ba dama ne wajen yaban annabi muna girmama su har ka taho irin su shehu abubakar ibn al-warraki haka zo kuma irin su ibn al-muhayyabi da shehu wato ahmadu alfazazi har kuma ma ka zo irin kansa shehu wato sayidul madina shehu wato yusufu bin ismail annabahani wa'annan can kuma kwalkwalwan jagoran maulan shehu hamada tijani to ka taho wa'annan shehu yana girmama su shi wa'annan safina rijalo sabiquna sun rigaye mu muna gaisuwa gare su muna jinjina wa inda na shehu ya ce a gare mu li aqbabi khatmun akwai cikamaki na kudubai shi ma namu ne shi ne maulanmu shehu hamad tijani Allah duk ya ba mu wannan ne don girmamawa da farala kuma irin tasa albarkacin manzon Allah habu kanzan mutsal sama kaddara shi shehu tijani wata taska ce ta Allah mutsal saman wanda yake abun boyewa ba wanda ya san abin da yake ciki sai Allah sai kakansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatun wa taslimun salati na Allah da gaisuwarsa ala taha ahmadin sada ahmadu wa ali da alaye wa ashabin da sahabbai siratan muqawwama ko da sabu tafarki ne wanda yake abin daidaitarwa na daidai Allah ya kare yadda gare su amin harful ba'i بليت بحب المصطفى الختم أحمدا أبي الكون والأخلاق فرعا ومحتدا أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى صلت بنيران اشتياقي يا أحمدا ألفت به والناس في سنة الكرى تمتعت منه الدار إذ كنت مفردا وزوهمت في هذا الزمان وإنني لفي جيرة ممن يروم محمدا ولكنني جليت قبل سباقهم وقللت تبريز القرون لأحمدا ولملا وإز العبد إز ملكه فضوء يمين الكون عبدا مسودا ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وحالي ما ترى العبد سودا فهذا وهذا المسلمين أهلته عليك فجبت النفس حرا مسمدا زماني طلق الوجه غير مقدر أروه وأبدو دائما لن أكمدا أغادي صبوحا عند أفضل مرسل ومن برسول الله لم يهشز المدى تولى رسول الله أمري فلم يزل لصائدني دهري فصرت ممجدا وإن اعتناء المصطفى علم كيمياء فقد صار عظما ماء ملح تعودا ولا بعير كان صعبا وعينات نخيل بعم بيره صار مزبدا وعتق سلمان بشوق حبيبنا ولا تتناهى لو ملأت مجلدا لأن الذي للأنبياء من خوارق به نالها الأرسال خيرا محشدا كذاك كرامات لآل ولاية فمنه أنيل ما أنيل ليمدا أيا بر يا كافي بجاه نبينا لترزق بين ما يروم وترشدا لتفزي أنا وفنا الدهر سيدي جميع شرور قد قضيت وعيدا ومد صفاتي من صفاتك سرمدا وكمل لإرفاني وعلمي وصددا وتبصرني والمنتمين لحزبنا مناهد حق الحق دهرا معبدا وتادي نهنا درشاد أئمة لآل التقى والفوز جندا مجندا صلاة وتسليم على من صمد به جميع الورى والصاب والآل أبدا حرف الباء عرف با شيخ يجي بليت بحب المصطفى ليه الختم يا أحمد kulitu an jarrabe ni na zuba bala'i Mm.
ko halitta an halice ni ko ka ce an kage ni bi hubbil mustafa da soyayya nan ta abin zaben allah annabi muhammadu
الختم أحمد makin annabawa ahmad mai suna ahmadu أبي الكون uban kasantattu والأخلاق uban taloli na kwarai duka فرعا shi a reshe shi ne uban halitta ومهجدا shi ne kuma ubansu a asali don da shi ne aka yi kowa sallallahu alaihi wasallama
أتاني هواه shehu ya ce sansa ya zo mun قبل أن أعرف الهوى tun gabanin ma ban san me ya san ba مم.
tun ba ni kenan nake son manzon Allah صلى الله عليه وسلم صليت بنيران اشتياقي أحمد an kwankone ni ni kuma bini rani shi ya iya da wutacen nan na bege na ahmadu ألقت به ni na rataya bihi da manzala والناس في سنة الكراه tun a halin mutane lokacin suna cikin gigin nan na gyangyaɗi gyangyaɗi na gabala a Mm.
wawul hali ne نعم nake rataye da annabi صلى الله عليه وسلم tun mutane ba su gano ba ba su san ina aka dosa ba ni ko ina tare tare da annabi صلى الله عليه وسلم na'am تمتعت منه الدهر na ji daɗi daga manzo Allah a dara mutukar zamani إذ كنت مفردا yayin da na kasance abin kaɗaitarwa a cikin halararsa ni kaɗai ne tal tilo Mm.
sallallahu alaihi wa sallama وزوهمت في هذا الزمان amma an matsatse ni a wannan zamanin ne kuwa na kirawo na jawo ku taho ku taho ku zo ga annabi صلى الله عليه وسلم kowa kuma ya taho Mm.
aka yi cincirin do sai ya ce amma kuma gashi an matsatse ni a wannan zamani وإنني hakika ni in yes Da fi giratin.
ina cikin kishi wallahi ina cikin kishi ممن يهوم محمدا duk mai neman muhammadu صلى الله عليه ina وسلم kishi na ke ya haka مم.
to amma ba komai ku taho waje مم.
shehu kenan رضي الله عنه. ولكنني sai dai hakika cewa ne ni جليت قبل na سباكهم rigaye su na wato tun gabanin rigayensu da aka yi musabakan ni na riga kafin kowa ya motsa tana na kai na zama na samu lambawa na yi musu tuntun kau
وقد نلت تبريز القرون لأحمد na samu ladan na samu wato kyautar nan ta tsare ku ju'ili مم.
li ahmada ga annabi ahmadu sallallahu alaihi wasallam Sallam.
abin da aka ajiye za a ba wanda ya ci ni tuni na kai na zauna na huta maza lama ya bani kyautar kafin ma su iso an bikin bani gem from prophet muhammad صلى الله عليه
to وسلم ni شو شو an gama na'am ولله wanne isa ba zan faɗa haka ba وعز العبد عز مليكه girman bawa da buwayarsa girman mamallakinsa ne ni mazala ne ya mallake ni ni bawansa ne ni yaransa ne ko bai na wa annabi muhammad yau kuwa saboda haka yaron mazala kuwa ya ya fi yaron kowa Suke Eh, izzul abdi izzu maliki shine muke masartawa girman sarki girman bawansa yanzu bawan wani sarkin ya je wajen wani sarkin shi ne sarkin yanzu bawan sarkin kano a kai shi bawan sarkin gulu an san gulu ko? ko kuma bawan sarkin garin shi da muka ce su canja sunan garin kunci ka gani bawan sarki in ya je nan bawan sarkin kano ai ya zama mai martaba a can saboda ne saboda girman sarkin yawwa
faɓau yaminil kaunu alkaunu kasantattu ɗau suna masu bin damci na bisa da na da halitta mana ni ne halifan manzo Allah sallallahu alaihi ni ne muradin Allah a cikin halittarsa a yanzu shi ne gausi kenan Ita ce.
isharar da yake kenan duk halitta tana damshi na sai da na da su halin kasancewa ta Abdan.
bawa Musawwada.
abin shugabantarwa ne bawan Allah ne amma an shugabantar da ni na zama shugaban bayan Allah kuma da albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala Eh, ku saurara ya rasulallahi ya manzon Allah warfa
Shikayati shikayati ka ɗaukaka wato shikayati ƙarana da Ilaika.
waiwai ɗina ka kai shi zuwa gare ka wa hali matar al'abda sawida halina kuwa ka sani halin da nake ciki matar al'abda abin da kake ganin bawa a cikinsa wannan kuma halin sauwida ya bakantar da ni saboda wahalar da nake ciki
fahaji bukata ta wa haddal muslimina da bukatun nan na musulmi 'yan uwana ahaltuhu na yi gamun kai ilaika izuwa gare ka na haɗo ta na gamo kai na izuwa gare ka ya rasulallahi
faɗibtu nafsa sai na ji yadda rai daɗi Hurran.
halin kasancewa ta ɗa ba bawa ba musarmada abin dawamar waɗewa ta kasa Mm.
saboda soyayya da gamo kai na izuwa gare ka ya rasulallah na zama cikakken ɗa mai cikakken yanci full freedom Shehu.
ba magana annabi muhammadu da mutum ya bauɗe wa hanyar annabi sai ya zama bawa sai ya ta tsugune tsugune ina yana wahalar da kansa ya zama bawan wasu to rike annabi ka zama cikakken ɗa inda dukka juya ka zama mai girma da daraja Allah ka Allah ka ba mu da annabi na'am zamaniya tsalkul wajihi shehu ya ce zamani na duka a sakin fuska ne
ghairu mukaddarin Ni ba abun gurɓatawa fuska ba ne ko abun gurɓatawa rai.
aruhu Ina yammaci, wa agudu ina jijjibi cikin mazala.
da'iman tutur a haka nake lambuka Ukan mada.
babu ana samun ciwon bakin ciki har ciwon zuciya ko damuwa ko gurɓaci lambukan mada ba a mun takamili shine gurɓatar zuciya
ugadi sabuhan inda abdal mursalin Ina sammakon kalacin nan nan ga mafificin manzanni.
wa man bi rasulillahi lam yahsha jalmada Wanda duk ya zama haka ga manzon Allah yammaci, jijjifi, kalaci ga manzon Allah to babu yana jin tsoron wani mai tsaurin kai Mm.
jalmadu kenan. Babu, babu zancen tsoron wani jalmadi. Mm-mm. Na'am.
tawalla rasulullahi amri Shehu ya ce manzon Allah Muhammadu ya jibinci lamarina falam yazal yusaiduni Ba- bai bu- bai- bai zama yana gushewa ba yana mai taimako gare ni.
Dahari.
Mutukar zamani na mai taimako na annabi Muhammadu ne.
fasirtu mumaddada Sai na zamanto abin girmamawa saboda samun taimako da jibincin lamarina wa daga manzon Allah. Mu ma ya jibinci namu.
Mm, min Barkacin Maulana.
sallallahu alaihi wasallam. wa innatina almustafa Hakika kula da ainihin abin zaɓin Allah ainu kimiya shi ne ainihin kimiyya na ilimi ka gane komai to sai ka kula da lamarin manzon Allah. Duk wani kemikal da za ka haɗa da za a zuwa ce gashi an yi kaza an haɗa kaza ya zama kaza kai dai kula da ya manzon Allah yake a nan ne za ka gano komai komai da komai yana cikin manzon Allah in baka san ba yanzu za a zo a kawo ruwa in a ce a sa alamu a sa fulta a tafasa a tace sannan ya kwanta sannan a turo ruwa sai ya garai-garai ba kimiyya ba ne? ko yanzu yanzu za a zo a haɗa wani abu da wani abu a haɗa a ɗiga a jini sai a gane a yi test a gane menene yake duk wannan ba kimiyoyi to duk ta kyala wannan dubi manzon Allah da harkarsa a nan za ka gano kimiyya kimiyoyi aina kimiyya sai kawo mana misali faƙar tsara azban ma'u milhin wato ma'umilhin ruwa mai dardi mai gishiri-gishiri hakika ya zamanto alban ruwan daɗi gare-gare ta waɗanda manzo ya ta waida cikinsa annabi ya sha ruwan ya rage aka komar da ruwan cikin rijiya sai ruwan rijiyar take canja ya wani tukuki sai ya zama wane suwan ya zama gare-gare har gobe yana na amalina sha shi ka ji yadda ruwan nan yake da ko dan darzi har gishiri gishiri yake ta rijiya ce ta marayu a madina ga rijiyar amma sai dai baban su je ya samo masu ruwan sha rijiyar darzinta ya isa gishiri gishiri ma take to har baban su ya mutu daga cikin sahabbai ana nan abin sha yana gagarar yara nan aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kurɓi ruwa aka ce a je a zuba a ciki shi kenan wani ƙaunin kuma ruwa ya aka ce da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya busa ruwa ya ce a je a zuba ciki ana zuba ruwan nan ciki sai ruwan rijiyar nan ya canja ya zama ruwan daɗi gare gare gare gare ta tas ka gaya ina mai kimiyya ina chemical sai manzon Allah na'am wala na ba'irun daga kimiyyar ma'aiki na mu'jiza raƙumi ya yi taushi da da kuma kana saban da ya kasance mai wuya ya haukace ya haukace ya burkice raƙuman nan yana ya fara buge mutane zai fara kashewa ko ma a wata ruwa ya karkashe wasu daga 'yan gidan raƙumi ya yi fushi saboda raƙumi ne na ruwa ya ta nuna daga cikin in ka duba mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallam da muhalalatuhu wa mu'amalatuhu bil baha'imi raƙumi ne a madina dattijo tsohon raƙumi ne da ya tafatauci tare da masu raƙuman har suka mutu ya'ya suka gada raƙumin nan ana ta tafiya da shi ƙasa-ƙasa jikokin ma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina sannan kuma jikoki suka ga raƙumin yana kasa tashi ba tsufa ya zo ba sai suka zauna suka yanke shawara suka ce kawai tun da lera raƙumin nan yanzu ba zai iya tafiya ba ba zai iya ɗaukan kaya ba kawai a yanka shi a soke shi sai raƙumi ya ji shi kuma raƙumi sai ga ba yi man mutunci ba ya kamata ana kasan tunanin raƙumi yanayin abubuwa na raƙumi za ka ga komai kamar irin na mutum ne shi sa Allah ce ya fala yan zaro mai lalbin kaifa khuliqat ya da tunaninsa irin na ɗan adam za ka gani dabbobi kowane irin nasa daban baya kama da irin na mutum sai dai raƙumi raƙumi sai ya ga cewa ba a yi masa mutunci ba ya za a ce duk sun amfana da shi iyayensu da kakanninsu kuma yanzu saboda ya yi rauni su ce za su yanka shi to shi ne sai ya haukace rarrakumi ya ɓaci hankalinsa ya tashi kasa idan raƙumi ransa ya ɓaci kansa nan canjawa ƙashin yake sai ya zama ƙarfe shi sa in ragumi ran sai ya ɓaci in yi aka ya jeho kai ka kauce duk abin da ya tara sai ya wargaza shi to shi ne ragumi ya fara buge-buge ya fara kashe mutan gidan to shi ne hankali ya tashi aka rasa yadda za a yi da raƙumin nan duk an bar unguwar labari ya zo wa ma'aiki alaihi salatu wassalam shine annabi ya je dan ya sulhunta su da raƙumin wannan suka tafi tare da annabi da yawan hankalinsu ya tashi da annabi zai shiga shigar raƙumin saboda ba ma gidan ba unguwa duk an bar unguwa saboda raƙumin ya zama ɗan ta'adda in ka girmama raƙumi yana sani in ka wulaƙanta shi yana sani abin da yana ake masa dabara don dabba ne aka ƙi masa dabara kamar idan raƙumi ƙafafuwansu suka yi kofato in yana harɗewa a tafiya kaga sai an kira masu datse kofato su datse masa zai ji daɗi kuma tafiyoyi sai a yi ba wahala to shi a nasa tunanin ya za a zo a datsi jikinsa fushi yake yana jin haushi to idan kana da raƙumi in za a datse makofato sai ka bar gida sai an gama komai mai datsa kofato ya gama zai ci sai ka shigo in ka shigo sai ka fara faɗa don ne za a zo a yi wannan wula ka ɗau abin duka ka fara kai ta buge-buge kai ta faɗa idan ya gani ko zai ce wannan yana so na sai ka ga ya daɗe maka taushi ya daɗe biyayya ya san kai masoyinsa ne to dabba ba kenan to kai kuma nan ka ba da kuɗi da kuɗin mai sara ko fato ka yi godiya tuntuna amma da ka zo gaban raƙuman har duka kake sawa kai kuka ka jamu to sai ka gara kuma yana kwantar da wuyansa a ƙasa yana juyawa yana ya san mai shi yana sansa to ba za ku faɗa ba za ku zauna lafiya amma in ka saki aka gama datse masa kofa to ka zo gidan ka gani ka ɗauko kuɗi ka bayar kana ka gode ka gode ka raka su to in ba sa ba kwanan ka ya kare da duk inda kake a gidan nan sai ya bi ka ya kashe ka yana ganin ashe yana zaune da kai ba ka ƙaunarsa to nan ne ake masa wayo saboda dabba ne to saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zo gidan da ya zo sai annabi ya shiga shingen raƙumin yana yana cikin wannan haukan ka san raƙumi koransa ya ɓaci kansa yana zama ƙarfe wuyansa nan duk yana canjawa ba nama ba sai ya jure idan kuma ya ihu wuta na fita to ya fushi kenan kaga hadisi ya inganta da annabi ya ce fushi daga jahannama ne har manzala ya ce idan mutum ya fushi ka dubi idan sama za ka ga yayi wani jajawuru to garwashin jahannama to raƙumi in ya fushi in ya ihu wuta ce take fita daga bakin fal kai ka matsu a baka biza to to shine sai annabi ya shigo hankalin saba ya tashi manzala yana shiga shinyan na sai raƙumi ya durkusa aka ji sautin raƙumi yana gaisuwa yana assalatu wassalamu alaika ya rasulallah assalatu wassalamu alaika ya rasulallah sannan manzala ya magana da raƙumi raƙumi ya gaya masa abin da ya dame shi abin da suka yi masa na rashin yakana na rashin sanin ya kamata don na tsufa za su kashe da su ci ba sa tuna cewa ga abin da na yi musu ba sa tuna cewa hidimar da na yi ba su dubi wannan ba su ci gaba da kiwata na har ta Allah ta kasance shine zan shi sa ni ban na raina ya ɓaci ya rasulallahi ya rasulallahi kai haƙuri sai maza Allah ya ce a'a kai nake ba wa haƙuri saboda haka bari mu sulhunta sai maza Allah ya ce masu gidan su zo su leko su koma maza Allah ya ce ku shigo ba ko ba dan annabi yana gurin ba za su shiga ne annabi yana tsakaninsu sai maza Allah ya gaya musu to wannan raƙumin ga abin da ya dame shi ga abin da kuka shirya za ku yi masa ku bai shi ku ci gaba da bashi abinci da bashi ruwa ya huta duk mai rai wata rana zai zama babu shi amma yanzu ku ce za ku huda shi za ku soke shi za ku kashe shi saboda ya kasa shi ya ce ba yi masa mutunci ba saboda haka su- ku- kuma ku janye suka ce ya rasu lallahi bisa umarninka mun janye ba za mu kashe shi ba ba za mu yanka shi ba ba za mu soke shi ba kun yadda mun yadda kun yadda mun yadda sai maza Allah ya ce da raƙumi to ga su sun yarda ba za su kashe ka ba ba za su soke ka ba za su ci gaba da kula da kai har rayuwarka kai ma ka yarda ce ya yarda ka haƙura ka haƙura na na sulhunta ku ku zauna da juna lafiya ka yarda raƙumi ya ce ya yarda kun yarda kun yarda sun maza Allah ya ce to shikenan sai maza Allah ya ce su shigo kusa da raƙumin suka shigo raƙumin ma ya miƙe suka ɗan tattaba shi aka gewaya aka yi sulhu sannan maza Allah shi ne wannan mu'jizar ita ce shehu yake faɗa wala na bayirun kana sa'ban raƙumi ya yi taushi da ya zama mahaukaci yana kashe mutane saboda umarni da ga manzon Allah ya ji magana annabi ya bi Allahu akbar annabi sarkin daraja sallallahu alaihi wasallam dabbobi ma kenan tamadatu hadal kauni tadri ta dare Muhammadan.
muhammada Eh, ina ga dan adam har a samu wani mutum mutumin da zai ce shi zai taɓa martaba annabi ko zai ga rashin girman annabi dabba ta fi shi daraja har gurin allah Eh, ba a yi shi ba ya fi saboda annabi kadarinsa ba kaɗan ba ne Eh, allah na girmama shi bai gushe ba yana girmama shi kuma Allah baya yin mu'amala alkhairi a duniya ko a lahira baya yarda baya ni'ima sai da masu girmama manzon Allah Allah ka ƙara ba mu girmama shi Allah ka ƙara samu daɗa gane shi Allah ka samu daɗa son annabi hanya ta kaucewa tafarkin annabi ko ƙaƙa take Allah kar ka nuna mana na'am aina Wa aina nahilun nun?
dan dabino ya nuna bi amin a shekara ɗaya talta isa salmanul farisi biruhu sara musbida yace kuma ruwan rijiyarsa na usmanu na madina ya zama mai kumfa mai tashin ruwa da kumfa da sababin addu'ar manzon allah shi shi wancan kisar rijiyar mai ruwan dantse annabi ya busa ruwa shi ne aka zuba wannan kuma rijiyar sai na usman da aka zama toga ta nan sai na usman ya siya an bayar an yi an yi yasa an yi yasa an yi yasa biyar usman an yi yasa duk ruwa ya ki- ta bushe ta bushe har an gaji to shi ne annabi yana kurɓar ruwa ya ce a je a zuba ana zuba ruwan nan da ya dinga tukuki yana yo sama ruwan nan har yau in ka je wajen kana kallon rijiyar in ba dan kudura ta Allah ba sai ka ce wannan ruwan ma zai ci madina don gashi nan muna zuwa ɗiba za ka yi rijiyar ta cika kuma tana cika tana ƙaruwa za ka ga ruwa yana juyawa shine wannan ruwan da ake sha in mutum ya samu ruwan biro usman in ya sha ko ya shayar da yaransa allah yana buɗe kwakwalwa da ƙirji na fahimta bai san hadda ƙur'ani ya yi nauyi in ya samu ruwan nan ya sha ko ya ba wa matarsa da ciki ta sha za a haifa da ramma biro usman in allah ya kai mutum ya je ya samu yana nan a madina
wa wucika salmanu to an yanta salmanul farisi bi shauki habibina da sababin shaukin nan na masoyin mu annabi muhammadu wala tatana halau mala'atu An muzallada kaɗo da bi- aina an ta hilo bi amin sai kuma aka yanta salmanul farisi sai na abubakar ya saye su ya saye shi shi kuma da aka ce ga dabino sai ya je ya shuka dabino sai dabino ya fito za a bar shi ya tafi gurin manzo Allah sai icen dabinon ya dago a annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya je ya karbi kwallayen dabinon a hannunsa ka san idan ka shuka dabino sai ya shekara goma tara bai fara hudowa ba ma manzala yana karwa ina aka ce ka shuka nan da can da can da annabi ya sassa ya sassa ya mai da ƙasa juyo kowane kowane kowane gindi da annabi ya shuka take ya fito ya ice ya yi ganyen nan mai ba a take a shekara ɗaya tak dabino ya yi ya nuna an ɗiba an ci raga shi ko dabino inda aka ce in mutum ya shuka shi ba lallai ba wanda ya shuka shi ya ci shi saboda yana shekaru kafin ya fito ya zama abin da ya zama sai dai mai yawan rai amma take annabi ya shuka ya fito kuma yana fitowa ɗinnan ya nuna shekara kuma shine ainihin gudanar wato mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yanta Salman farisi sai na Abubakar Siddiq kuma ya saye shi ya fita daga bauta ya zamanto cikin manya-manyan na kusa da manzon Allah bawa ne kuma baki ne mutumin farisa ne a jamani ba balarabe ba ne amma saboda shauƙinsa da manzon Allah da amanarsa da girmamawarsa da annabi da zuciyar ba komai sai Allah Allah ya zaɓe shi ya girmama shi ma yana daga cikin mubashiri na bil jannati dan annabi ya masa bushara ina cikin mubashiri na hadisai daban-daban sun tabbatar da shi ma ina daga cikin waɗannan annabi ya masa bushara da aljanna saboda haka kaga zama da mutanen Allah dan Allah shine riba shugaban mutanen Allah shugaban na Allah duka annabi Muhammad ko sannan Salman al-Farisi ya zo ya musulunta dattijo ne don yana da shekara 60 daidai shekararsa 60 sannan ya cika 60 sannan manzon Allah ya shigo Madina ya zo Quba sannan suka haɗu da manzon Allah a wannan haɗuwa a wannan haɗuwa da ya cika shekara 60 a sannan ya miƙa wuya ya musulunta ga addinin Allah kuma sai da ya shekara 60 da bayan musuluncinsa sannan ya yi wafati domin wato mazala sallallahu alaihi wasallama da hijirarsa shekara 40 daidai salman farisi ya yi wafati shekara 50 sai da shekara hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara hamsin sannan ya yi fati ya dade ya da shekara ɗari da ishirin ɗari yana cikin wato ainihin kafin musulunci a sittin sannan shekara sittin kuma yana cikin musulunci saboda yardar annabi da shi saboda faralar da Allah ya yi masa manzo Allah wata rana ya ce salmanu minna ahlul bait kai salmanu ahalul baiti ne namu daga yau kai ahalul baitinmu ne ma'ana nasabar gidansu salmanu ta can farisa a lahira ba za ta yi aiki ba da nasaba ta zai aiki shi ne aka ce in sharifi ya burin ƙasa sai ya baka sharabtaka wani saboda soyayyar da kake mana to kasan sharabtaka a kano za a baka sharabtaka kai ka zo ka baka sharabtaka sai sai sai mota ta tashi bal bal bal ka shiga ka kashe ka fito baka kone ba sannan ka kashe ba haka ba ne su ba su jinin ne su yadda kai ma nasu ne suna jin suna son ka ka zama dan jinin gidansu kai mun baka kana tare da mu an gama sai an je lahira ana zaton za a ganka can cikin maguzawa a ganka cikin larabawa ka tashi cikin alin zaiti nasabar aka baka kuma suna da damar haka hamma masu ganin in an taɓa wutar sannan ba a ƙone ba sannan sharu ya cika sharu idan sharifin ya ce ya ma ban mana ya yadda kai jininsa ne wutan ma ba za ta ƙona ka ba kuma karaman ma sai ka yi in gagawar kazan sharif wani sharifi ya yi karama haka ya fito da ƙasa to kai shiru wadda wace irin karama ce kai irin ka fitar da kuɗi ma wannan zamani ya yi ba na karama wato ya shi ya ce to saboda mazala shi ka duba shehu a cikin jawahirul bukhari في فرائل نبينا محمد المختار نشيو يوسف wato annabahani Jalla.
kaga ya fitar da wannan hadisin da wasu hadisai tili akan salmanu na cewa salmanu ahalul baiti ne Mm.
shi sharifi ne jikan manzon Allah ne ta jini annabi ya bashi to jikokin jikoki ma suna bayarwa ina kakan kakanni Mm.
annabi muhammadu saboda haka mu yi soyayya wani tsananin tsabar son na annabi zai kai mutum ya kai kan wani mukamin da bai ma san ya kai ba sai ran da zai bar duniya nan ana cewa jiki ya tsanani wani zai mutu can ko kana ta ganawa annabi yana ba yana cike maka fon ka shiga gidansa Allahu sabon Akbar.
soyayya shi sa mutane muminai mu rike annabi sallallahu alaihi wasallam Falala da girma da daraja na san annabi Allah kaɗai ya san me ya tare mai san annabi da hidima da riko da manzo Allah baya sanin ina ya kai sai dai Allah sai dai kawai maganar annabi da yace annasu niyamu wa idza matu tabu mutane bacci suke idan sun mutu ne suke farkawa to a kowane bangare bangaren farala haka ne mutane ba sa sani ku dai ku so annabi ne mu bi dai annabi mu rike sunna mu ta salati mu ta yabo wannan za su taba daraja annabi ko martabarsa ka kau da kai ba ruwanka kar ka saurara ba nan kake ba to irin wannan sai Allah ya ta baka wasu makamai mai hankali ko a duniya can ya san wannan in ba 'yan gidan annabi ba ba masu kaiwa ai da yawa shehannan da bayan Allah waliyan ko masu hidimar za ka gansu kawai dai ga su nan ne dai ba tonawa domin abubuwa da yawa wannan Allah baya bayarwa ga bayansa sai a gidan annabi to idan ka so annabi ka so bayan annabi bayan bayan ƴaƴan gidan annabi bayan Allah ka girmama sai Allah ya sa ka cikin su Mm.
sai ka ganka duk komai ka samu a lahira kuma ka tashi cikin gidan annabi na daɗin da ya fice wannan Ba.
ka san da ka san da ka zama gidan annabi fa kwaras kenan eh nan da can ba komai wani baiti ma ba mun faɗa ne maka albushir mai san rasulu ne maka albushir mai san rasulu Sallallahu alaihi wasallam.
komai kai nan can babu ko Suke.
to ina ga kuma dan gidan saboda haka wallahi yan uwa mu tsaya mu so manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
duk wani abu bulgati majalisin ne kawai menene banza ne hayaniyar iska ce duk wani haske da wata ɗaukaka ba ta hanyar annabi ba ƙarya ne duhu ne malam alfazazi ma ce fa kullu biya'in dunahu fa huwa duhumatun duhumatun ne duhun ma kiran Mm.
Allah ya bar mu da annabi na'am ولا تتناهى لو ملأت مزلدا Shehu ya ce kawo mamakai da mujizozi na ma'aiki babu tana karewa ko da zan cika wato ainihin mujalladai.
لأن الذي Domin للأنبياء من hakika abin خوارق da yake nan ga annabawa na daga keta al'adai na mu'ujizozi.
به نالها الأرسال Da shi ne ma'aikan Allah duka suka samu.
خيرا kuma alkhairi ne Muhashshada.
abun gwabantawa duka sun samu ne daga manzo Allah كذاك haka كرامات nan karamomi لأهل ولاية ahalin wilaya su ne waliyai salahan bayi duka sun samu ne daga manzo Allah فمنه أنيلوا ما أنيلوا daga manzon Allah ne suka samu abin da ainihin suka samu abin da aka saman musu sun samu ne duka daga manzo Allah ليهمدا Shehu ya ce, Na faɗi wannan ne domin a yi yabo da godiya ga manzo Allah.
يا بر Ya Ubangiji mai alkhairi, يا كافي ya ma'ishin bayi, بجاه na نبينا roƙe ka albarkacin annabinmu, لترزق بيدا ka arzuta wannan ɗan bawan naka shi ne in ما ya يروم da dukkanin abin da yake so.
وترشدا kuma ka shiryatar da shi ya ba shi mu ma Allah ya ba mu albarkacinsa ya shiryatar da mu آمين لتكفي عنا kuma ka ije anna daga baronmu واكفنا الدار سيدي جميع شروري Rurin da tunkuɗewa daga barinmu dukkanin wato sharrori sayyidi ya mahalici na Allah dan albarkacin manza Allah duk sharrori ka tunkuɗe duk bala'o'i ka kawar da su ka zo mana da alkhairi ya ubangiji albarkacin annabinka Muhammad الدهر mutukar zamani قد قضيت وأيدا sharrorin da hakika ka hukunta su kuma ka karfafe mu abin da ka tabbatar ka hukunta zai same mu na sharri to Allah ka kawar da shi ka canja shi ya zama alkhairi dan albarkacin manzon Allah a nan kaga hadisi na manzon Allah da yace ba abin da yake juyar da kaddara sai addu'a to ga shehu ya ce abin da ka sh- ka shirya ka tabbatar ma'ana na ƙara'inka da zai same mu to ka canja shi ya Allah ya zama alheri ka kuma karfafe mu saboda albarkacin manzon Allah yawwa to anan mutum ya rike wannan baitin da kyau sosai نعم نعم لا ساكن Mm, bai- baitin نعم وم- لتخفي عنا dafa ne duk inda mutum zai je ya ja shi in ma ka so ka rubuta shi kafa sha ɗayan nan da salatul fati ka naɗe a sa a abin hawa ne ko a kanti ne ko a mota ne ɗan yaran ka don a rataya musu duk inda- duk inda mutum zai shiga allah zai fito da shi lafiya Eh, kar ka je kana ka je ka- ka zama kana tafiya a kifa da ka a kifa da kai Mm, ya takfiya allah واكفنا الدار السيء جميع شرور قد قضيت وأيدا bayan ka kawo da sharorin ka karfafe mu mu dawo gida lafiya sumul in mun dawo gida lafiya mu ci mai kyau mu sha mai kyau kuma ka ba mu kuɗin kashewa آه. الحمد لله ba ko ba an samu ta'ayidi ba ka bani abin kashewa ya ilahi bana yoli domin ba tsayawa.
saboda saboda manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
to ta ta- ta'ayidi kenan kada mutum ya kidime alil fairati ba ma kidimewa ba abin da ba a ban mana ba ai dai imani a rike da kyau kawai karka waiga ka saurari wani minkiri ko wani maharumi wanda bai da shi komai na nan tare da mu yawwa wani takfiya anna wakfina da'ar sayyidi jami'a shirurin kalkawaita wa ayyida in za ka kwanta ma ka gama addu'o'in nan da ake yi ka karanta wannan baitin ko so ɗaya ko so uku ya isa mayu masu danna mutum da daddare karyarka wani ma ya danne shi ta ihu Eh, ashe nan mutane na gefe kai ba ba san ka ne ba nan ko an danna ruhin sai an dan zungure ka ka tashi da gudu سبحان الله لتكفي عنا وكفنا الدار سيدي جميع شرور قد قضيت وأيدا in wani ya tafi zai ci ma mutunci ko zai taba maka alfarma kyale shi ya je ya ta yi kai ko ka zo ka ce da ta kafi anna wakfina dar sayyidi jami'a shururin kalkabaita wa ayyida sai Allah ya karfafe kai dan kufar da waɗancan الله أكبر ma'asala Allah mai da su tayan mota da suka bi titin ƙauye mai galam daga gam gam daga gam gam kai ko kana cikin motar ma ƙila bacci kake آمين لتكفي عنا وكفنا الدار سيدي جميع شرور قد قضيت وأيدا ko dan bane a fita شوف yawa alhamdulillah na'am ومد صفاتي ka yi dadi daga sifofina ya ubangiji ya Allah Min sifatika.
daga sifofin nan naka Sarmadan.
tutur tajallan kai tajara ciki na saboda albarkacin goga صلى الله عليه وسلم na'am وكمل لإرفاني ba fa za su gane ba fa شوف
wani bayanin kawai haƙura ake a shige ba za su gane ba mudda sifati min sifatika ba kafin a kai kan sarmadan ɗin tukun wasu na gidan ma na gidan ma wasu sai da kyar balle abin ya fito waje Mm.
to bai sha larabcin Mm.
mun daga daga sifati sifofi na min sifata ka daga sifa ka sarmadan tutur
wakan milli irfani ka cika kuma ga sani na kai wa ilmi ka cika da ilimi na wa saddida ka katartar da ni in zama ina kan tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tubsirni ya ubangiji allah ka ganar da ni wal muntamina li hizbina da masu jinginuwa ga jama'unmu inda duk suke alal fairacin tijani yake Allah ka ganar da mu mu da su manahija haqqil haqqi tafarkin nan na gaskiyar gaskiya
daharan mutukar zamani tafarkin gaskiya ya zama mu'abbadan abin tattakawa abin bunmu mu zama a kansa muke duk wanda yake tare da shehu da gaske to yana kan tafarkin gaskiya domin ya roƙa mana Allah kuma ya amsa mana kuma ya tawassuli da manzon Allah sallallahu a alaihi alhamdulillah ganar da mu tafarkin gaskiya kuma tafarkin nan mu zamanto muna binsa muna tafiya a kansa shine yadda shehun yake mu kiyaye dokokin Allah mu kiyaye rukunan addinin Allah mu bi sunnoni na manzon Allah mu ɗabi'antu da ɗabi'o'in manzon Allah na daga haƙuri da gaskiya da ibada da yi dan Allah ikhlasi sannan da zumunci da biyayya da kyautatawa duka mutanen shehu ibrahim a haka suke in ka je ka samu wani ya bauɗe ba haka ba to ba shi ba shehu ne allah ka kiyaye mu. kuma mutanen shehu faizan nan da ake ji mutane ne bayan allah ne masu biyayya tun daga iyaye don haka aka gada haka aka koya daga sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam duka sahabban nan nasu za ka ga ba dama ne wajen yanzu shi salman al-farisi da muka yi magana sa radiyallahu anhu ai bin iyaye yayi kuma ba a addinin musulunci ba tun a fatara yake tare da iyayensa ba zancen musulunci ake ba don ka san uwa da uba ko maguzawa ne ko fajirai ne ko kafirai ne sai ka girmama su sai ka bi su Allah zai maka yadda- yadda kake so ya bi iyaye ya bi iyaye ya bi iyaye har babansa ya bar duniya ya bai shi da babarsa yake ta hidima da ita a farisa ta zamanto ta tsufa kullum hidima yake da ita shi ne tun yana da ƙuruciya har shekaru su sai ta ce masa salmanu hidimar da kake mun ina roƙon maka albarka kuma ina fatan allah zai gama ka da babban bawan allah duk inda za ka juya allah zai haɗa ka da masana malamai ba za ka haɗu da jahilai ba za ka samu masu tausayi da su za ka yi ta hulɗa to haka kuwa bayan mafatin ta daɗewa ya bar gida a sace shi aka sai da shi ya zama bawa a sai da shi a nan a sai da shi a nan amma duk juyi inda yake juyawa baya zuwa inda zai wahala sai ya samu inda ake tausaya masa saboda ya bi uwa ya yi mata hidima hatta yi masa fatan alheri a'a ana nan ana nan inda za ka gane bin iyaye ba wasa nan ne biyan bukata kacaf sai ya fada hannun manzon Allah ai an gama ya zama shi kenan kaga tuntuni ta yi masa addu'a ta mutu tuntuntuntuntuni sannan mutum ya bi iyayensa kowa na gaya masa wallahi kowa ya miƙe lallaba su daga nan ake samun alheri daga nan ake gamuwa da sharri ba wai connection ɗin fita kasuwa ba ne ko ƙulle-ƙulle ko haɗa-haɗan business ba nan arzikin yake ba bin iyaye da kyautata musu shi ne ga munan duka cikin almajiranci muke har gobe a durkushe muke karatu muke yi ba san wani waje ba sai karatu amma albarkacin bin iyaye da suka yi mana zamana to ga munan dai sai godiya kowa ya tsaya in kai wani tunanin wata hanya arziki ba ta bin iyaye ba ba za ka samu ba tun daga magabata dai kuma rayuwarmu ba za ta kyau ba sai mun dubi ya magabatan suke ba wai so muke a ce kaza kaza amma dan tsananin shauƙin mabiya da abokan rayuwa ku samu alheri Mm.
sai ku ji na ce mun yi kaza tun da malam babba aka yi kaza mun yi kaza da ajiya aka yi kaza ko idan baba ya ji daɗi ran sai ya daɗi ko mama ta yi daɗi da zuciya ran wa- ran mama ta yi daɗi da ɗa an gama wani zai tsine maka ne ni da ka- akwai kasuwa ya tsinuwa sai ma mutum ya je ya siyo sai ma A- ai an gama in suka ce sun ji daɗi kuma suka ji daɗin shi kenan finish saboda haka wallahi kowa ya tsaya Eh, kada mutum ya saka ciwo kansa allurar da ba sakiya sakiyar da babu ruwa tiwon saboda in na duba kamar ta yadda bakin mu suke cewa an zo zawuyan nan na shehu malam karan ga munan duk matasa ne duk matasa yara ne ƙanana kowa babansa yana nan wani babansa tana nan wani an babansa ya rasu babansa tana nan mafi yawan mu dai da iyayen to kowa ya tsaya tsayin daka ya yi abin da suke so kar ka zama kana da ra'ayi kar ka zama kana da uzuri kar ka zama kana da wani zaɓi naka ko kana da wata hidima taka ba ta iyayenka ba kuma ajiya ta ce ba daɗewa ake yi ba na zifi ku yi mana hidima Allahu akbar.
wallahi tallahi ma lallai saka ma mama da alheri.
Amin.
ku yi bana hidima kaɗan za ku yi ba za ka gane ba amma za ku ci wannan hidimar ba ku ba ma ba 'ya'yanku ba ma 'ya'yan 'ya'yan masoyanku ma sai sun ci hidimar da kuka yi mana saboda shi wajen biyan ba adadi nazifi wanda kake so ma yake son ka wallahi hidimar da kai mana sai ya ci albarkata Allahu akbar.
kaga wannan bai
Na'am.
kai biyayya sosai kowa ya samu jikewa Mm.
in da aka ba busu busu kullum baka da kuɗi kullum baka da kuɗi baka ba ba dan uwarka wa zai baka kuɗin A'a, sai an kyautata a yi musu a yi iyaye a bi wani babansa rigimamme ne madalla da rigimar wata babarsa ba ta godewa komai ya ca za ta yi bai isa ba madalla da rigimar duk abin da za su yi bidai kar kai bacci sai sun yi bacci wani ma bai sanya uban ya kwana ba ya tashi kuma ka ce kana son ka ji daɗi za mu zo gun Na'am. Wata jiya na na garrasha da ahin sai mu matan.
ya ce ka shiryatar da mu ya ubangiji Allah ta farkin nan na shirya halin kasancewar mu muna shugabanni Da ahli tuqa ga ahalin tsoron Allah wal fawzi.
da rabauta Jundan halin mujannada.
kasancewar mu muna runduna abin rundunantarwa
Salatu wa Salati da taslimun taslimi na Allah Ala man Tabbata a samatihi.
bisa wannan da ma'an Jami'al wara.
dukkanin talikai ta ɗaukaka biyi da shi shine annabi Muhammadu والصحابي salatin ya hada da sahabbansa wal ali da ahmada.
alayan ahmadu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah